قل هو الله أحد فاتحة صلاة الفاتحة ولا لا يفقد في ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين مرحبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يوم da karatun littafin rakon asuwa bayan dogon hutu da aka yi na maulidi za mu tashi karatu na 62 kuma cikin matsala ta 21 a shafi na 276 muna magana akan wato abubuwa da shi dan tamori ya faɗa akan shi wannan matsala ta 21 ɗin akan hadisin Allah Allah fi ashabi wanda a cikinsa akwai giza da yawa to wannan gizar nake bi mun bi ta farko mun taka zo ba da sauran su har zuwa ha'un wanda shine na biyar yanzu kuma mun zo wawun wanda shine na shida to wanda akan sa zamu tashi yanzu insha Allah to amma kafin mu shiga karatu yan uwa ba shakka akwai ta'aziyya da ya zama dole za a yi ga yan uwa sauran musulmai baki daya na ɗaya daga cikin mu wanda shi ne malam mas'ud hoto Allah ya masa rahama Allah ya gafarta wa ya rasu a satin da ya wuce yau akalla kwana takwas kenan da rasuwarsa domin ji aka sai da bakwai muna fatan Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah kuma ya karbi shahadarsa a malam mas'ud hoto ba shakka shi kansa wato wa'azi ne ga sauran al'umma musamman matasa masu tasowa domin dai shi malam mas'ud har irinsu shekararsa talatin daidai an haife shi a 1991 ya rasu a 2021 shekararsa talatin daidai kuma a hakan gwani ne shi a cikin alkur'ani wato ya yi marasa da harkar ilimi sannan kuma ya yi marasa da su shawar mahadis alaran ma ne sannan a makarantar alkur'ani mahaddaci kuma gwani ko sannan ya ishe mu dai irin abin da ya faru a can baya tun ana gumurzin nan irin yadda irin kakka ma malam Jafar Allah ya masa rahama kaga dai malam Jafar ai malami ne wanda hatta wanda yake da sabani da shi a cikin fahimta ya san mahadisin Qur'ani ne kuma ba a yi masa kokonto a cikin Qur'ani to amma duk da haka malam Mas'ud sai da ya dinga guraren da ya dinga kakka malam Jafar kuma gashi abin a fili ya tabbata domin da malam kullu jawabin kabwa to amma wannan wani abu ne wanda ya kamata yan uwa mu kalle shi da kyau a wannan shekarun nasa ashe bai yi wasa da rayuwarsa ba yayi amfani da damar da Allah ya bashi wanda kuma shine irin aikin magawatan mu na baya za mu ji irin manyan manyan malamai da aka yi sai ka ji yan shekarun su yan kaɗan ne amma sun sun bar wa addini musulunci addini da yawan gaske sun bar wa ilimi wato cikin addini sun bar ilimi mai yawan gaske wanda ake amfanuwa da shi har yanzu to haka shi ma malam musulunci Allah ya masa baiwa ba shakka kasan shi mutum yana kusanci da kai baka gane irin bayo da Allah ya masa bayan bayan malam mas'udu to da yana da waƙoƙi da ya rubuta su wanda ababan kallo ne a adabi ababan kallo ne a cikin arabiya zaka zo ka bi su ta hanyar adabi zaka bi su ta hanyar arubi ba a samu matsala ba saboda alhamdulillah an karantu yana da waka wadda bata gaza guda ɗari ba wadda ta ƙarshe ɗin nan wadda a ranar 28 ga watan 11 ma'ana sauran ɗan kwanaki irsu 28 ga watan 11 na wannan shekara 2021 ya yi waƙa mai suna waƙa a tulwaƙi'a wadda ita kanta waƙa idan mutum ya kalle ta zai ga akwai wata izina na wani abu da zai faru wato sai kawo wata munasaba tsakanin mawaƙan kano da mawaƙan zaria ashe Allah ya kuma a zaria ma Allah zai karɓi ransa kuma ɗan lokaci kaɗan ɗan take kaɗan to wannan yana nuna mana irin amfani da ya yi da damarsa kuma alhamdulillahi bayan ji irin wayannan al'amura mafi girma a cikin abin da za a yi masa jinjina a kansa shine wato wata ɗabi'a guda ɗaya da ya ɗabi'antu da ita wanda a cikin duk masu da'awa a sawar kafin nan na masu da'awar an hannu a taba'ud dalili aina malam namiru namiru ban ga wanda ya taɗa bikin wannan abin a aikace ba irin malam mas'ud mutu domin ya ɗauki ƙa'idar arruju ila alhaqi khairun min at-tamaddi fil batil saraka yayi aiki da ita kuma ya aiwatar da ita domin alhamdulillah haka kawai Allah ya haska masa ya gano wannan tafiya da ake kanta dama ne babu jagora sama da shi domin shi ke kan sama da jagoran baki daya kwarai kwarai da gaske dama gai ya tushe aka yi ah to kai aka ce ma wannan gwani ne gangaren a qur'ani shi kuma wannan in ka bashi daga alamtar kai zuwa nasu zaka sha kunya a cikin al'umma kaga ai ba gani dole shi ne yake nema a wajen wannan yake karuwa da shi ba wai shi ne yake karuwa da shi ba to sai ka wannan ina nuna mana matsayin da Allah ya bashi a wannan lokacin da jama'ar da yake da ita an gane ko ka san shi mutum idan kana da jama'a marasa hankali to a nan ne ma zaka dinga kaburi da sauransu zazzaki yayi sai yace wanda yake da mutane irin wannan a ce ma za a yi masa wani abu saboda me ya san yana da wayannan mahukutan a bayansa to haka shi ma malam Mas'ud Allah ya bashi irin wayannan mutanen amma ya ga ya zaɓi lahirarsa ya fi masa da ita kan wannan harkar duniyar Allah kuma ya karɓi wannan aiki nasa domin ne ko ba komai kunzumin al'umma musulmi su ne masa addu'a masoya Allah da manzon Allah su ne masa addu'a ta alkhairi kuma ya karɓi a cikin duniya ba mu san irin kasashe da muka karɓi gaisuwa ta malam mas'ud ba gurinsa kaga cikin ɗan lokaci kaɗan Allah ya yi ɗaga shi ya kuma masa suna bisa wannan aiki da ya yi kuma Allah ya karba aikin nasa muna fatan Allah ya karba har lahira kuma Allah ya hada shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan kokari da yayi na zabbi ga manzon Allah na kare mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah muna roƙon Allah Allah ya fara shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ta bangare guda kenan yan uwa idan mun koma ɗaya bangaren masu maganganu suka da zagi da cin mutunci bayan an rasu to wannan ba zan yi mamaki ba da ba saboda me ba zan yi mamaki ba saboda idan da a ce yabo suka yi suka yi ta addu'a to anan ne za mu mamaki ina tarbiyyar ubangidansu wanda bai ragawa mai furfura ko ko ko ko ko wani mai mara mai wato mai furfura wanda ya ganshi da idansa ko ko a wanda yake jin tarihinsa bai taɓa gansa cikin rayuwarsa to kaga wanda bai raga musu ba dan ka zo wanda yake kun yi zamani da shi baka raga masa wannan abin ba abin mamaki bane ba kuma wani abin ban mamaki suna ta cewa wai ai wannan halara ce ta ubangidansu halara suna ce Allah sarki wannan halara mai wasa da mai wasa da aiki ai halarar nan ba haka kamata ba ta fara fito da ubangidanku daga cikin kurkuku kaga idan ta fito da shi halara ta fara aiki yanzu yawwa sannan duk a guje kuma halarar nan ma mu kunya da ta ba mu tun farko ya kamata cin ranar muƙabala halarta halarta aiki mu akan mu ba sai yanzu ba sai ka wannan zance ne na shari'a wannan murga mun sani wato Allah madaukakin sarki ya faɗa idza ja'a ajalun la yastaghfiru sa'atan wala yastaqdimun Allah ya riga ya faɗa ya tabbatar da wannan magana in ajali yazo babu tahiri babu istiqdami saboda ba zancen a ce wai mutuwa ce wai to ma ka taɓa ganin mutum ya datse wa mutum ajali tun da kace ai Allah ne shi kuma malamu sun riga sun gama magana ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها duk wanda aka rubuta mutuwarsa a wani guri to anan fa zai rasu ita mutuwa tana nan sawa mutane ne yawan gaske kamar da malamai suka sha faɗa to da ko ina kuma kowa a shirye shi tafiya zai in dai kai mumini ne to kwana shirki ba ka da wancan wani abu jira ba ake ba dan lokaci ne baka baka kana idan da sallah azhar al'asar suke jiranka kana idan da asar magariba na jiranka an gane ko to kuma tsakanin wa'annan mutuwa na jiranka shi kenan sai ka tsaye da azahar ka ta zo ba zai yi ba sadaka ba za ka iya tsaye da mutuwa ba idan lokacin ta yazo muna fatan Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa amma dai halara ta su wato rusashi halara ce halarar da babu Allah a cikin ta babu Annabi Muhammadu an zagi kowa an zagi har an dawo kan shugaban halitta sannan kuma a ce za a yi wata magana halara halara ta ta gama rushewa eh so zaka muna fatan masu sauran hankali a cikin su Allah ya shirye su wanda kuma ba za su shirye ba Allah ka nisan tamu da su shi kuma ubangidansu Allah ya sa azatan masa da hukunci eh Allah ya sa azatan masa da hukuncin da ya dace da shi wannan shine kawai kuma muna ga musu ai malam musulmi ma ai na jira ni a kai na ni ni na sha faɗa na ce da hukunci a hannuna yake ba zai famba billahi lillahi Allah ba zai kuma ba halara a kai da ya kamata fara aiki da hukunci an naki wallahi da na gama da shi kuma ba abin da zai faru wallahi ai mu mun karanta abin da makaranta yana nan yana aiki ba zai dan rayuwar mu ko dan mutuwan ba za a fasa abin da ke akwai ba annabi ya faɗa a cikin hadisi idan ka kashe wanda ya zagi annabi to ko tumakai biyu ba za su yi rigima ba ta wani abu la yanta dihu fiha an rani wannan shine abin da nasan annabi ya tabbatar mana da shi ba za ka ba kuma annabi ya hadisai ingantattu sun tabbatar da haka kuma dama Allah ya riga ya faɗa a Qur'ani dan kan mawali sai muka ayar sun ba su inganta ba to ga ayar Qur'ani mal'uni ita ma ba ta inganta ba aina masu kifin uku zuwa kutulu ta kila ta inda ga irin wannan mutanen kama su ake a karkashi wannan shine kaida in dai zaka yi wasa da mutuncin manzon Allah hukuncin ka shine kisa kuma muna fatan Allah ya tabbatar mana da wannan albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya samu dace amin to wawun a mas'ala ta shida وأما تفسيره بحديث ابن أبي المخيري أما مثالا da shi dan tamori ya kawo da hadisin nan na ibn abul mukhairi wato hadisin ibn abul mukhairi allazi fi al muwadda wai wanda yake cikin muwadda da Allah ga muna kan muwadda mun taba jin an ce an an ibn abul mukhairi da Allah kun taba ji na na ga da asma ma kan muwadda ko ba mu taba jin wannan sunan ba manhajin imamu maliku a talifi manhaji ne wanda kattabannahu ala uslubil madd wal jazr waɗannan shekaru yana yin ta ba a lokacin kankani ta ba ya ce ɗebu shekaru ne ta yadda ya ƙara wasu hadisan da da babu ya cire mafi yawa an ittifaqi ya cire sama da hadisi dubu bakwai a ciki eh eh ya cire daga ciki da tana da yawa shi ne jazili ɗin a rage abu ya yi kuma maddi ya ƙara wasu kuma ya bar a hadisu na ruwatun da ya soki ruwatu ɗin ya soki masu ruwaya kama hadisin ƙabalu ya soki rawun kuma hadisin yana cikinta kanan nasu yi maruna na ibnu abil mukhairi
to Allah zai filmu da hasbat da a'ati musamman irin yadda yake da'awa haka fa yakfika ayyuhal qari'u ya ishe ka ya kai mai karatu anna hadha isma cewa wannan suna ibn abu mukhairiki lam ajidhu fi kulli nusukhatil muwatta ni dai ban gan shi ba a cikin dukkan nusuhin da aka yi don wadda malik wanda na gani la fil makhdudi wa la fil matbu'i babu a cikin muwaddar hannu babu a cikin muwaddar da aka buga amma ban sani ba ko a cikin littafin nan guda 500 ko za a same ta Allah masani ai kasan ba an ce wani wani mukawar wasan wasan kwaikwayo ba to banda rainin hankali kai ka taba ganin wasan kwaikwayo ma irin wannan kai da kasan cewa mukabala za a sama wuni aka baka baki daya sai ka zo tafi da ribiya to waka waka ajiye yaron ka za ka za ka karanta masa wannan ai wannan ya ban wasa nan ne wasan kwaikwayo ya tabbata ko abin take ci a wannan lokacin ya kamata ya maka kana kana kana ta na ga wasu sun yi sau irin kwamitin nan ko malam buɗa mana da taji ai shi kamar sai kawai a kana sun buɗa to Allah kamar magani wannan musiba ce kuma abin da kai ci jama'a wallahi wannan bawan Allah sai dai hakuri kawai in dai kaida za a biya kamata a zartar da hukunci da kamata ma a tsaya ana wannan jikin dalili saboda tuntuni jama'a kaga dai lauyan farko ga yadda suka yi daga baya da kansa Allah ya hada ko ya ciusa tsoro a cikin zukatansu ya hada su rigima amma yace wai neman masa mama mata yake daga baya aka baka ɗebo wani lauyan daban sabo shi kuma lauyan da aka ɗauko sabo daga baya ya ce to mun zauna da malam a ya faɗa da amince ko ya ce sun zauna da malam ya mata tambaya malam mu lauyoyi ne ga ya mana abin nan akwai shi a ciki ko babu ya ce babu to tun anan wani ya kamata a kama shi a masa hukunci kawai ba ta magana da kansa ce babu kaga wannan wahal da mu ma da yi akan littafi wa ɗari biyar wai zai zai tabbatar da abin da ya akwai makareci gashi da kansa ce babu suka ba shi hanya ka ce mahaukaci ne kai ka ce ba ka ji duk ya zo ya kakkauce daga baya sai aka je wancan sassan da ai ai jama'a ba sani mafi yawa jama'a ba san cewa wanda i lauyan Abdul Inyas shi aka dauko aka so wai shi zai masa zai masa Abdul Inyas wanda suka shiga annabi a lungun fa wanda i masa lauyanci shi aka dauko zai mallauya shi mai to shi ma dai yanzu wannan rana yau din nan ba shi ina ga shi ma ya kama da takwasa yau yau yau yau wani wani wani wani sabo aka wanda ba mai da maza haka za a kai wannan abin sa wasa ne kawai azabtar da hukunci kawai shine abin da ya kamata ha tsaya na wasa mutum ya riga ya aiwatar da abin da ya aiwatar Allah ka bar magani to a balla wujuda lahu aslan kai wannan ma sunan babu shi gaba daya bal qala al-allamah al-hajuji babban malamin nan imam al-hajuji at-tijani ya faɗa a cikin tafsirin mai suna sulafatu safa fi tarajim rijal shifa eh mana wa Allah godiya littafin ashfa shehunnan mu sun yi wannan zabi hidima kwarai da gaske kowa da ya san shi wannan malami hajuji wato yana da littafi na musamman wanda isnadin mu ma yana cikewa zuwa gare shi eh shi alhajuji din ba littafin nasa kuma akwai shi nan an kawo shi akwai shi a kasuwa sulafatu safa fi tarajim rijal shifa duk wanda aka ambace shi inda suna ne a cikin ashfa to sai ya kawo tarihin wannan mutum sunan mutumin mutum ne annabi ne mala'ika ne ko me sai ya kawo tarihin inda suna ne to haka wannan bawan Allah yayi wa wannan ashfa wannan hidima sannan kan manta da Imam Sukairat al-Ayashi ɗaya daga cikin kudubai na wannan matafiya ta Tijjaniya shi kuma waƙi ashfan ma yi baki da waƙi ta tun daga farko har ƙarshe wajen mace dubu shida yi mata eh sai da ya waƙe littafin ashfan baki ɗayanta da kuma abin mamaki shine ai wanda aka binne shi a kusa da alƙaliyar eh shine ai wato shi mafarki yayi ana jigo shi suka yi rajin nan da ya mafarki wai sai ga gashi an taru a wani guri ga alƙaliyar a gurin da sauran malamai to sai ya zama wato yayi yayi ya fita daga gurin ya kafarta yayi yayi ya fita ya kafarta kuma alƙaliyar yana gurin ga kuma sauran malamai haka wasu sun fita wasu kuma suna amma shi yayi yunkuri ya bar gurin ya kafa to sai ya kawo shi Ibrahim Allah ya jade shi sai ya rubuto masa a wasiƙa ya ce aka maka Allah gafa abin da na gani a mafarki ina so a gaya min fasarar mafarki na wanda fa wannan gausiyansun da ake gani na Shehu Ibrahim da wannan shukar da ayashi shi ake gani shi da kansa yace a ai mu ina nasanta ma kai ne wannan halifar Shehu Ibrahim da Shehu da ake magana to saboda haka da aka zo aka duba kuwa aka bincika Shehu yace a wannan ai ishara ce zuwa ga wato za a binne wanda ya raira a shafa a kusa da wanda ya yi a shafa kanta shi ne abin da ya faru eh to shi ne an mutu shashen bayan rubuta ko ne kuma sanci to ne kuma akwai wani ƙari ma shekarun su ma ɗaya kowanne shekararsa sittin da takwas a duniya alƙali iya sittin da takwas suka yi shi ma sittin da takwas dukansu shekara ɗaya haka haka suka yi Allah ya ba mu albarkacin su to ga abin da yake cewa inna mukhairik shi mukhairik ka wani ce ai ce ce ibn abul mukhairik ya zaka bayyana kace mukhairik ko ba ka ba to da Allah kowa ya sara da kyau in an ce ibn me ma'anarsa in an ce abi me ma'anarsa to yanzu idan an ce ibn abul mukhairik wannan ma'anar me ma'anarta to shi ɗan baban mutum ya yi hire eh ibn abul mukhairi ko to sai ka mukhairi din shi ake magana kawai sai ka inna mukhairi shi mukhairi ku min banin nadir aslama wa kharaja ila uhud wani wani sahabi ne an gane ko zamu ji shehu yusuf annabani a cikin ra'iyarsa yana faɗa wala ni'ima wala ni'ima wato yana yana yana yabo gare shi a cikin ra'iya shi mukhairi nan shi mukhairi din nan yana cikin banin nadir wanda ya musulunta ya fita zuwa yakin gudu wa ma ba ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gurin manzon Allah sallallahu kai shi gurin manzon Allah sai in tana kuma da kace a zo a sai Allah eh to a ya shi ana ji to wa ma ba ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ita gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya aka yi fa qatala hatta asbatatuhu aljiraha yaje yaki har sai da miki ya baibaye shi ko ina an gane falamma hadarahu almaut yayin da mutuwa ta zo masa ƙala sai ce amwali ila muhammad dukiya ta gaba ɗaya ba zancen gado a kai manzon Allah ya ba'uha haisu ya sha ya sa ta duk inda haisu sha duk inda annabi ke so to wannan shine mukhairu eh wa wallazi ashe ga waɗannan ma wa wanda zai kalafi na bahani fi ibn garra shine wanda na bahani ke bada cikin daiba ce ba rakiya ba a cikin daiba ne yana cewa wala ni'mal habrul karim mukhairi fi shahid al ma'arik al midawu ma dalla da al habr malamin al karim wanda yake mai girma mai karamci shine mukhairi shahid al ma'arik al midawu wato wanda yake shahidi na gurin yaki al midawu mai bada kyauta wanda ya ba manzon Allah kyautar dukiyarsa baki da summa rakkaba to yanzu mun jira wannan ibn wannan mukharin ko ba shi a cikin rijalar wata to sun marakkaba da hadisi kana nasu yumaruna isnadan mubayyan sanan sai isa isna hadisin nan na kana nasu yumaruna wanda yake cikin wadda sai izo imar tarkibin isnadi dan jabu muzayyifan kenan an gane ko isa wasu isnadi dan jabu waje ala ala sanamihi sai sanya wato a farkon isnadin sai sanya ibn abul mukhari ki haza wannan imam al-bukhari fa zada ajabi li hadha al-muhaddis al-muzayyib to sai mamaki na ya karu ga wannan malamin hadisi dan dan jabu an gane ko to duk malamin hadisi ba sai haddasa rawa da haddasa rawa ne kai kuma haddasa rawa ko ba haka ba kai waye waye gibantar da kake wal wa'iz al-muhayyib da kuma gogaggen mai wa'azi kai Allah ya banda ma mahaukaci wai ka ce a matsayin na gogaggen mai wa'azi har da bada a rabin da yaushe bayan nan ba bayan an yi abin yasa ai wanda bada ke da a matsayin na gogaggen mai wa'azi yanzu yanzu yanzu ga guga nan ana yin zai Allah zai yadda yi anna ahadithal qabd kullu hadith zari wanda ga dukkan hadisan qabd suna kirjin sa wa yadda yi anna sadrahu aridun yana da wannan kirjin sa mai fadi ne hawa quluman jamma ya tattaro ilmai masu yawa ma annal hala yu'akisu dawawu tare da cewa halin yana sun kuyar da yana yana yana kishiyantar da awarsa to fa haka isnadul hadis bil muwatta da takuna ala basira da hadisin a cikin mu da isnadin sa a lamba ta 546 yace haddathani an malik an abi an an abi hazim bil dinar an sahal bin sa'id sa'id annahu qala kana an-nasu yumaruna an yaba ar-rajul yadli muna ala zira'ihi salati salati yace mutane ana umar da su wato namiji mutum ya sa hannunsa na dama akan zira'insa na hagu a cikin sallah قال أبو هازم أبو هازم يتي ليه لك تمر ويتا لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك ni da ba na gane wato ban sani ba illa annahu cewa shi yanmi zalika yana rafa a wannan hadisin ne wa ala ra'aita ism al-mukhayri fi isnad hadha al-hadith ya ayyuhal qari ya kai mai karatu kaga ibnu abdul mukhayri ke cikin wannan isnad isnad ne gaji hadathani ya malik ana bi hazin bin ziyar an sa bin sa'id sa'idi annahu qala ina ina ibnu abdul mukhayri ba shi ko to wannan hadisin kafin mu wuce hadisin kabzo ne ko dama za mu shiga maganar kabzo ne yanzu ana ji to mu karalli kasa wa qa wahamun li ba'd ulama an samu wani wahami daga cikin wasu malamai mimman yurajjihuna sadala ala al-qabd wayanda suke rajjaha suke ranjayar da sadalu akan qabd ana ji ko fi hadal hadis a wannan hadisin fatarahum yaquluna zaka ji da yawa suna cewa akhrajahu malikun fil muwadda maliku ya fitar muwadda wa talaqahu shaykhani anhu bukhari da muslim sun karba daga maliku ma annahu lam yarwi muslimun qaddu tare da cewa muslim bai rawaito shi ba ko kadan an gani yawa sai sai da cewa talaqahu bukhari amma wa talaqahu shaykhani wannan wahami an gani wata jin zalika zaka ga wannan fil qawl fasal li muhammad abid akwai wani zabi alƙawul fasal a shafi na goma sha ɗaya wa fi fatil aliyil maliki haka nan a cikin zamu fatil aliyil maliki na illish shi ma za a gani a cikin juz'in farko shafi na ɗari da biyar wa fi kamil fasad da kuma kamil fasadi na amir jeshi a shafi na goma sha uku to duk wannan wahami ne a muslim bai rawaito shi ba to wa hadha hadithun sahihun marfu'un hukman ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne marfu'i a hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala zalika illa man kana qalilul bada'ati fi hadal fanni ba wanda zai kokonto akan wannan sai wanda ya zamanto wato hadasa ya kadance a cikin wannan fanni a gane qala iraqi fi albiyati iraqi ya wada cikin alfiya yake qaulu sahabi min sunnati aw nahu umirna hukmuhu ar-raf'u walau ba'da an-nabi qalahu bi asri ala sahih wa qul asri yace qaulu sahabi fadin sahabi yace min sunnati inda sabi ce daga cikin sunnan manzon Allah to na hadisi ne marfu'i aw na umirna ko kuma ce amara na rasulullahi ko umirna bi kaza an gane to hukumu rafu hukuncin wannan hadisin hadisi ne marfu'i zuwa ga manzon Allah walau ba'da annabi qalahu bi asri ko da qalahu ya fada wannan bi asrin da zamani mai tsayi ba'da annabi bayan kauran manzon Allah ala tsayi wannan zance fi inganci kenan o qol aksari shine zance na yawan malamai واستمر العراقي قائلا العراقي يتجب أن فلا يكتوى وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه يتي قولهم هذا ما لما حديث يرفعه إذا أنت يرفعه ما نسى حديث هنا مرفوع إذا قال الله يبلغ به yana isarwa da shi shi ma wannan marfu'i ne zuwa ga manzon Allah riwayatin yanmihi ko shi ma yace yanmihi shi ma marfu'i ne kamar da aka faɗa wancan hadisin ko la ya'lamu illa annahu yanmi zalika yawwa rafu'un wannan hadisi ne marfu'i fanta bi ka faɗa ko zuwa ga wannan magana wa masalat sahawi kai dan ma haka ce mu muka kirkira muka hada to sahawi da kansa ya kawo misali a cikin littafin sa sharhin alfiyatul iraqi mai suna fatuhul muhit sai kawo hadisin malik wannan a shafi na 157 nufin farko wa qala sai sai wa qala ya mata kabla zalika wannan wannan yake cewa annal bayhaqiya cewa bayhaqi qad jazama bi nafi al khilafi an ahli al naqli fiha fihima ya ce a babu wani saɓani a wajen malamai an gane wa annahu musnadun hadisi ne musul zuwa ga manzon Allah yani marfu marfu'i ne wa kaza shaykhu al-hakim haka nan malamin bai hakim ma al-hakim kenan hay su kala yayin da yake cewa ajma'u malamai sun haɗu ala anna qawla sahabi min sunnati kaza in sahabi ce daga cikin sunnan manzon Allah kaza to hadisin musnad hadisi ne musnad wa qala himu bin akhar ibada wani gurin yace idza qala sahabi amara umirna bi kaza in sahabi ce an umarce mu da kaza ko aw nuhina an kaza ko an hane mu akan abu kaza aw kunna naf'alu kaza ko muna aiwatar da abu kaza aw kunna natahaddasu ko muna zance akan kaza fa inni la alam bayna ahli naqal khilafan fihi annahu musnad babu sabani tsakanin malamai cewa wannan hadisi ne musnad wa qala shaykh abdullah ibn fudi shaykh abdullah ibn fudi ya faɗa a cikin alfiyatul usul wato tare da sharhin Muhammad Tukur Gulma. Eh muna fatan Allah ya samu mu sami wasu daga cikin malaman wannan shi Muhammad Tukur din dan sani dan sakkwato ne ko? Muna fatan Allah ya samu wa anan a samu malaman da za su yi wa shi wannan littafin sharhi. Eh a fito da shi a amfani da shi kwarai da gaske. Ina cewa qaul sahabi min sunnati aw nahu umirna al-jullu lirrafi azaw. فقول سهل مضت السنة أن يفرق بين المتلائمين عن أصحابنا ولابن مسعود القنوت في سبي سنة لرفع الثبوت يتي قول الصحابي من السنة فدن صحابي يتي من السنة أو نهو أمرنا كوكما يتي آه أن أمر شيء للجل أزول الرفع كو أزول الجل أزول الرفع الجل ما في يوم ما لمي سر جنجل وانا أبين يزوى حديث نيمر فوي فقول سهل faɗin da sahal dan al-san sadu sa'id yake cewa mazat sunnatu yace sunna ta gudana an yi farraka bainal mutala'inaini a raba tsakanin matan miji da mata da suke li'ani ko yawwa yayi la yayi li'ani ita wata yi duk sun rantsa sau sau biyar biyar ko wannan ya kare da la'anatullahi alaihi ita kuma ta kare gaziballahu alaiha to yanzu ya za'i to shikenan sai a raba ba shi ba ita aure kwata-kwata ba wai zancen in ta auri wani ta yi saki uku a da awa sam sam mara yake ko su bi suka rage a duniya ba su aure ba an gani an ashabi na to wannan arwato daga mabiyan malam wato malaman mu kenan malikawa wal ibn mas'ud an rawaito daga abdullahi ibn mas'ud al qunut fi subhi sunnatun yin alqunut fi sal a cikin sallah subhi sunna ne as-subutu li rafi'i wato tabbata ta tabbata ga hadisin nan marfu'i ne tunda ya ce sunna ne mag hadisi ya tabbata marfu'i ne kenan ba wata magana wa qala sharih to shi wannan gulma din ya fada yake fada wa zakara fi umuran sai ka wasu al'amara ko kutu lafa fi kauni ya musnada ila nabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka sabani cewa ta sadi zuwa ga manzon Allah min ha daga cikin ta anya kula sahabi min sun kaza a ce sahabi ce daga sunnan manzon Allah akwai abu kaza au ko kuma madatu sunnatu sunna ta gudana bi kaza da abu kaza أو حكم أمرنا بكذا فالجمهور على أن هذه الألفاظ تدل على رفع الحديث جمهور المعلمين سنتبت لنا حديث مرفوع من الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم وأن المراد بالسنة أبن دعيك من السنة أنا سنة الرسول سنة من الله وأن الآمر من أمرنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم شين من الله صلى الله عليه وسلم تو ووجدت ناس أن نرجع الكلام معه في الكوثر mu jinkirtar da magana tare da ɗan tamuri a kan kabadu ila mawuzi'in akhar zuwa wani bugira li'anna mas'alatin domin ita mas'alatin mas'ala ce asalat midadan kasira ta zubar da wato tawadodi masu yawa an gane ku wa ar'afat aqlaman adida ta sa alƙalma sun dinga yin haɓu da yawa fi biladina a cikin garuruwanmu wa sa'irin biladil mujawirat lana da sauran garuruwan da suka makwasce mu walakin sai dai na tsamiru ɗayan bayan an taɓa kaɗan eh fa qul sai ce ta bayyana lana ya bayyana gare mu anna ibnu abul mukhairi cewa shi wannan mutumin yana al-maghariki la wujuda lahu aflan babu shi kwata-kwata a cikin wata ya sai mamma ne ni na manta ma ranar mukawalan nan wallahi da sai masa a dari da dinnan da Allah a taimaka mana da kashi kul na waye ma na Sulaiman al-Baghdadi ce a taimaka abu goma ne idan wata kila an zo da shi gurin eh kashi kul na Sulaiman al-Baghdadi wallahi gari yake babu shi duk duniyar na gaba shi yake gare shi ban cika masa baki ba tun wancan lokacin me yayi a'a ai shi yake shi ya faɗa shi a cikin littafi ka shukul an ce kaza san ce masa ƙarya ne babu ba shi yi a'a yo ai shi ce wai gashi a cikin littafin ka shukul na na sune mal bagdadi malan ka dana musu gurin nan ko an ji an ji ko yawwa da kan sai faɗa ita a cikin kashkul an ce kaza ka ji kai to fa ina kenan fa yanzu hatta malam wannan shine propaganda da su suke yi abin da ya koya kenan kuma ya koya musu abin da babu a yi shi abin a kirkiro wani ba dan a bata wani abin yanzu misali a wannan hadarin da malam Mas'ud Allah ya masa rahama yi wai sai aka je aka dauko wani hoto na wani hadari da aka yi na wata mota ta haɗu ana shiga ana tatturo mutane da kyar wai za ka ta yi gashi ga yadda aka yi da malam Mas'ud naman sa ma yake cirowa kaza kaza kaza haka sai ba ba wanda waccan motar abin da ya faru da homa ce fara da kuma sharon wadda su mara masu suke cikinta shi ne aka ba ka eh amma shi kun suka suka ɗauko ta mota wadda abin kasa da mutane to wannan ba shi ne addinin nasu kai yanzu ka je gaban mala'ika a cikin kabari ke wani sauran rainin hankalin kana ga rasa tsira to wallahi al'azim abin da suka yi kenan kuma wanda wanda duk ya saba abu sai ya yi shi a cikin kabari to da ka kabari shi ne mala'ika ba zai hankalinsa ba zai ba so da mutum ya yi wa kansa kiyamun laye ya dawo zuwa ga Allah kawai shikenan Allah ya sa mu dace to a waka shafna awarahu sannan mun yaye masa mun yaye wato wato tsaraicin sa an gane ko fi idmaji sanadin fi matanin gairi musa dabi kai a cikin inda ya cusa wani isnadi a cikin matanin da ba a tarafta ba wa tabayyana ta dakkula hufi hadal fanni sannan mun yi bayanin cewa rarrafe yake a cikin wannan fanni na fatan gani ilimin hadisi rarrafe ke a ciki bai fara zuwa nema ba tukunna to wannan kenan to wa amma in kana yuridu abdul karim bin abul mahariq al basri idan yana so ya ce abdul karim dan abul mahariq ne fa zalla lisanu sai harfin sa idan to ya zani wa samahu ibn abul mukhayriqi yace ai ibn abul mukhayriq ne to fa fihi aidan galadun akharu akwai wani kuskuren da ba ha ila yau لأن عبد الكريم هذا domin shi alkarin wannan lam yawi kana nasu yi marwan bai rawaito na rizu kwata kwata wa inna ma harawa arawa hadisan maqdu'a min qawlihi kadai dai ya rawaito hadisi ne wanda ke maqdu'i ne ko wa ma udhifa lil nabil marfu'u wa ma tabi'in huwa al maqdu' to maqdu'in hadisi ya kawo shi akan kansa an gane ko yawwa min qawlihi daga fadin sa wa huwa da yake cewa min kalamin nubuwa idza lam tusahi fasna ma shita ووضع يديه إذا وما على القرى بالصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعديل الفطر والاستثناء بالسهول شنو هذا اسم ده wannan alkarim an al-bukhari bil basri kawo an gane to wa akhiran abu na karshe ana ji ko ita wannan gabar na kawo ta musamman irin wannan yanayin da muke cikin sa musamman shi sai kan makaranta wannan gabar alhamdulillah kuma ga Allah ya kama jiji gurin da zan karanta ana ji kullum muna faɗa a dinga samun sassauci an fahimta ba za ka rasa ba za ka hana mutum fahimtar sa wata addini yau amma a dinga samun sassauci kuma alhamdulillah dai yanzu mu dai a nan Kano muna samu duk da ana samun masu sabani mafi yawancin za ka ga galibin su jahilai ne amma dai mutum da ilimin sa kuma yana tare da manya to insha Allah za a ga al'amura sun samu daidaito yadda ya kamata to haka ake so kaka ce a fahimta ka ita ce fahimta ba wata fahimta sama da ita sannan duk wanda ba ita yake ba karan kallon sa kafiri ko kuma wanda yake ba da addini ba ko kuma shirme kawai yake a fahimta ka ce haka fahimta take ina fatan gane in aka alkirin wannan manhajin sai a zama lafiya amma an kace a'a kai sai an barin kinta to ba ranar zaman lafiya kullum cikin bala'i kuma mu muna bala'in a junanmu mu a ce ai malamai ne wannan malami ne wannan ɗalibi ne yana ce wannan ya je ya raji da wannan wannan jama'a kan mu manta ba kashe ku ake yi ba kana tafi ana yi ma harbi ana kama ka ana cewa sai an biya kuɗin banza kwana kwanan na ji wani na cewa a'a ai abin da ya fi ƙarfin malamai ya fi ƙarfin sarakuna ya fi ƙarfin shugabanni to sauka mana su ba wanda za su iya in an ce ya fi ƙarfin su wannan wani irin rainin hankali ne yanzu wannan bayan Allah da aka je aka kama aka kona su mutum arba'in da biyu ba a ce komai a kansa ba amma ga wani yaro a Lagos wai ya mutu wai shi ya tafi mata bugurin ya tafi Lagos yana musu jinjina wannan irin hauka ne a wannan wallahi za mu yi musu addu'a ta Allah ya shirye su amma babu dalilin da za a ce wai ai ba su da yadda za a yi wannan ya zama wasa a ce a garinku a ƙasarka an yamma maka wannan mutum ma shi ya kwa ba abin da muke faɗa ba na cewa wani mutum ne jibrin jibrin ɗin na sudan anya an ce wai jibrin ne a sudan wani jibrin ne a sudan aka da aka yi amaliya aka sassa irin kaya irin nasa irin to za mu iya yadda tunda baya ruwansa to garin nasu mahaifarsa me ake a cikin mahaifarsa ba ana ta kashe kashe ana ta kashe mutane kuma ka zo gari yanzu lokacin da je garin ba an ji an ɗebe yara ma ɗan makaranta amma ya je ya mutu daji ba kawai haɗa kayan tsaye ya mutu ba wani irin shugaba muke ciki muke muke shi a cikin al'umma jama'a Allah ya kama ɗauki in zai gyaru Allah ya gyara shi eh amma babu shakka ana abubuwa wanda ya kamata a tsaya a kalli al'amarin nan ba ba ta ce wai ai abin nan tuntuna to ba sai shi kenan sai mu zauna maktubul aidi kawai sai mu zauna mu zira ido kenan ana ana ta kisa rana ba za ta wuce ba kalan ta ai a can an je an kama can an je an kashe can an je an kama can an je an kashe amma irin wannan abin da aka abuwa kona mutane arba'in da biyu kuma shi kuke ji shikenan bulus akwai gyara za mu yi babu shakka kuma dama muna yi mun san dama duk musifa an ta zo Allah ya faɗa fa bima kasabat aydikum kuma wa yafu an kasir to da mun roki Allah zanuban da muka ya Allah ka yafe mana wannan abin da muke cikin sa Allah ka dauke mana shi ɗan uwanmu da suke hannu Allah ka kuɓuta mana da su musulmai ne masu shahada masu amma ga irin yanayin da suka samu kansu a ciki eh kuma mu in ba ta ba haka za mu ci gaba da addu'o'i na cewa Allah manyan nan ka sa a kama su su da ƴaƴansu da ƴaƴansu da iyalansu in su aka kama ai kaga ayo na amma mu ne shiru kake ji ba abin da yake faruwa eh shirki ba dai a wannan tunan tan ne a a shirki to ai yanzu ga wani ma irin sa yanzu an zo an kama sai an babbaka ka ba mutum mutum kamar inda ji an kai sa a cikin takwata ba saboda kawai arewa shikenan ba ba ba ba shikenan mu ba mu da kowa ba mu da jagora shikenan an yi shiru kuma yadda an magana a ai shugaban kasa ma dan arewa ne wace dan arewa Allah kama su kama da mutaka to wa akhiran a ƙarshe dai sami sun tasiba na ji shirin tamore ya kirin kamba yana inkarin kabalu wa ya kuli ta innahu laysa bi sunna ba sunna bane bal barma ya amuru nasa bi irsali aidihim yana cewa wai a saki hannaye kawai wata ne alƙali kabul wa aqidatuna mu aqidan mu tijaha hadhihi sunna a game da ita wannan sunna ta kabul annaha sunnatun wal irsalu sunnatun ukhra ita sunna ce sakin wannan ma sunna ne ba shi kenan Allah lafiya ba an gane ko kuma bar guji ya watakila ne wani inkarin wannan magana amma ya yi haƙuri kafin ya inkarin bari mu gama karanta abin da zamu faɗa ana ji ko wala yunkir qabidun ala mursilin kama la yunkir mursilin ala qabidin Allah ta kawo Abdullahi a wayar da alkhairi da abin da nace a nan wajen sai ce wala yunkiru muqbidun ala mursilin wai so nake yi sai in yi tafsiri muku bidin alamur sirat sai ta ai ba zai yi ba arabiya ba ta da wannan ba sai aka canza shi ai karin za a sa ba muku bidin ba so haka baya da za a yi mai shi mai kabdu kaiwa mai sadal mai sadal inkari haka nan mai sadal kaiwa mai kabdu inkari kuma alhamdulillah ba mun gode Allah ba yanzu duk wannan hada kan rigimar da ake so a hada mu a ware nan izala ce can dariƙa ne nan masallacin izala ne ba za a ci yanka ba yanzu ana ci ba ba mun gode Allah ba eh yanzu ba izalar ne suke masallaci ba yan dariƙa zo suke masallacin ba a masallacin dariƙa ba da yan izalar zo suke masallacin ai manyan wasu daga cikin munafikan da suke son aika bala'i ba a sanar su ba sun so suke aiki ta katuli kawai katilan wa makatula sake aiki katilan wa makatula to alhamdulillah bisa daidai fahimta yadda ya kamata ai alhamdulillah yana samun saukin abubuwa kuma wannan shine abin da muke bukata shi wannan galibi ma in ka ana tattaunawa a harkar karatu ne ba dan abin da ya zama ruwan dare yau a WhatsApp ma sai ga dan ce za a tattauna wata ilimi a Facebook ma za a tattauna wata ilimi to ba haka ake yi ba kuma kamar ta ga wani mai karatun ko mai binciken shi waye shi tukunna ka za na dauko ayoyi ana lallaka su malam hadisan manzon Allah ana musu yadda ga dama to muna fatan Allah la rabbana la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna eh to wa idza am ana al muntasibu nazara bi dikka in shi dan tamore ya kalli abin da da da da duba sosai yara annahu la yumkinu li ayyi ahadin ba zai yi ga kowane ɗaya ba fi ba ladina a cikin garin an yunkira ila sunnata ne ya yankarin wani ɗaya daga cikin sunnonin guda biyu fa innal qadiriyya domin mutumin da yake dan qadiriyya in ankara al qabda in ya inkara al qabdu fala budda an yunkira ala shay'i abdul qadir al jilani ba makawa sai wasu da alƙadar jilani inkari la'annahu lam yusil qadu bai taba yin saki sadal ba shi da alƙadar bai bai ma san sadal ba ba ruwan abudu kawai ce eh wa khalifatuhu shi kuma halifan safi umma mafarki a cikin gaba ɗayan afirka shi muhammad nasir kabara wa khalifatihi da kuma halifan sa shekar imallah radiyallahu anhu ma Allah ya jira su baki daya ala sadali sadali suke yi mun ka ce ni ba kadiri ne ba na kabudu kabudu kabudu kuskure ne ba sunna ba ce to sai da kadiri mai yi an gane ko to wa haka ba tijani haka dan tijaniya shi ma la yunkiru sadala ba zai inkarin sadalu ba la'anna shay amar tijani ala sadali domin shi tijani sadali yake tanzaya kenan wa khalifatuhu amma halifan shi tijani a shi ibrahim yaf Allah kabdu shi kuma kabdu yake kaga wa haka zan wahabiya kai izala ma da su ma suna da wani kisi a cikin wannan labarin wahabiyawa a cikin garinmu fa inna mu'assisul izala domin jagoran izala Isma'il Idris wa Sheikh Mahmud Guni da Sheikh Mahmud Guni kilahuma ala sadal disnal suke yi wa sa'ir ahli izalat al'ana sauran izala kuma a yau mu'azzamuhum ala al-qabd mafi yawancin su in ba yan dingir dingir din can ba an gane ko mafi yawancin su duk abin suke faliza dan haka ne in an kara ahadun min al-qabd idan ɗaya daga sun mai inkarin qabd aw sadla ko inkarin sadl fa sayara shuyukh shuyuhi alaiha zai ga shehunnan shehunnan suna kan qabd ko suna kan sadl saboda haka walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ala hazal wifaqil manzur a wannan dacewa wacce ke tsararriya min Allah subhanahu wa ta'ala daga Allah subhanahu wa ta'ala to amma da Allah jama'a ah kafa akwai suna nan ah kowa da san wannan abin da ya fara kai haka ne ko yawwa amma yanzu suna nan za a za a challenge dina eh ka ce sadal masunna ne ina hadisin ta ko ana ji to bari mu faɗa daga wajen malaman da su ba san musu ina wani ba wani ma yuslidu sudurul muslimina abin da yake ƙara sanyaya zukatan musulmai fi hadhihi qadiyya a wannan qadiyya khususan fi hadha balad a cikin wannan gari na musamman huwa qawlu hafizul maghribi shine faɗan hafizin duniya kafin bagdadi ya bayyana ya zama hafizin bangaren maghrib al-imam abu umar ibn abdul bar an-namiri al-andalusi ya faɗa a littafin sa alkafi fi fiƙe ahalin madina salmaliki fiƙe ma na ina ahalin madina an gane ga abin da yake cewa fi babu hayatu salati fi kamali ya faƙala kamalu salati sai da ita cika sallah ba da isbagil wudu'i bayan ka cika alwala wasu kibalin kiblati ana ji da kallon alkibla at takbir sai mutum ya kabbara ma'an niyya tare da niyya wa rafa'il yadaini daga hannayensa ma'a takbir tare da kabbara hazuwal manci bayani daura da kafadinsa ana ji sai ce wa wada'il yumna wannan fa littafin jama'a ana ji ko a alkafi to alhamdulillah to muna magana akan littafin nan na alkafi ko alkafi din nan ana jigo saura shekara 20 ya zama shekararsa dubu a duniya shekararsa dubu da rasuwa shi ba da rasuwa wanda ya littafin shekara 20 ya rage yanzu an gane domin shi ya rasu a shekara ta 463 yau kuma na 440 eh uku saboda shekara ta 20 ya rage idan 20 ta zo shekara ta duke to a cikin littafin nan shi ibn al-zubair ya kawo wannan magana cewar a wato a wa wada al-yumna minha ala al-yusra da sa dama akan hagu au irsaluhuma ko kuma ai sadalu jama'a kun ji ko saboda shekara dubu ke bada labari yace sunna a cikin sallah shine ko dai mutum ya sa hannun dama akan hannun hagu ba shine kabu ba au irsaluhuma ko isaki hannayensa ba shine sadalu ba sai ce kullu zalika sunnatun fi salati duk wannan sunna ne a cikin sallah sai da summal qira'atu bi ummul qur'an sai kuma yake cewa karanta ummul qur'an to wannan me yake nunawa saboda shekara dubu sadal sunna ne kabul sunna ne in ji wa in ji hafiz ba ni ba hafizul maghrib yana da hadisi sama da dubu a dubu ɗari a kansa da isnadinsa da matan ya ishe mu dai shine sharhin muwadda ko a tabbid da istizkar yawwa shekara 30 yayi ko samiru ku aji fi salasi na hijjata ta ce shekararsa talatin yana littafin a tafid eh samiru ku aji ke su haka wayannan su ne malamai to amma dai ga abin da suka faɗa ashe yin kabru sunna ne yin sadalwa sunna ne shi ke nan an gaba da me ne tashin hankali a ciki eh Allah ta mu dace eh na ga za mu tsaya nan insha Allah eh Allah ya kai mu tsaya insha Allah amin dama na ce wannan matsala tana da tsayi ko eh tana da dan kusan tana da shafuka da yawa nan gaba